cikin littafin riyadu salihin na abu zakariya yahya ibn sharaf wanda aka fi sani da al'imam annawawi allah ta'ala mishi rahama sannan muna karatu cikin littafin sa kitabul azkar cikin littafin riyadu salihin din da ababin da ya mishi wato ainihin matashiya da cewar babu fadli zikiri wal hafi alai babin falalar zikiri da kuma kwadaitarwa mai a kansa an gane zikiri kuma kamar yadda muka fada abu ne wanda yake da muhimmanci mutum a same shi yana yawaita ambaton Allah Allah ya ce fazkuruni azkurukum ko ambace ni sai na mi ambace ku in ka ambaci Allah a cikin nan duniya da Allah zai ambace ka mi sama da arshinsa cikin mala'iku gane sannan wasu koroli wala takfurun Allah ce ku gode min kada ku kafirce mu jiya mali yayi mana bayani akan zikirori da mutum karkashin wannan babu zikirorin da mutum zai yi idan yayi sallama daga sallah an gane akwai astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون بام متن يا غمونا كما سي تسبيحي كو da hamdala ko da da, da kabbara yawa wannan mun faɗi sigoginsu ko mutum ya subhanallah alhamdulillah wallahu akbar sau 33 ko ya subhanallah 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 33 cikon na ɗari ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ko ko kuma mutum ya subhanallah 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 39 da hudu an gane da hudu duk waɗannan sun inganta mutum ya yi su kamar yadda muka ce ya halasta mutum ya yi subhanallah goma alhamdulillah goma allahu akbar goma ko ya sha ɗaya ko ya ashirin da biyar biyar duk waɗannan sun inganta eh shi babu la ilaha illallah ciki sannan jiya gabar da muka tsaya a kai shine gabar da mala ya ce annabi sallallahu yana neman tsarin ubangiji ta'ala daga aljubun wal bukhl ko wato ainihin ragwanta da kuma mai rowa mun yi magana akan bai dace ga musulmi a same shi rago ba rago wajen neman arziki rago wajen neman ilimi rago a rayuwa kar ka zama haka ka zama mai karsashi a rayuwarka an gane ko ina arziki yake fabta go inda Allah rizq ka fita neman sa an gane amma a same ka da karfin jikinka ka zauna a gindin bishiya kana hamma duk wanda ya wuce kana jin haushin sa kuma baka tashi kaje ko jeji ka saro ice ka kasa ka siyar ba kayi asara kun gane kuwa wani ya zo ya samu annabi sallallahu ku ga yadda annabi yake maganin ragwanta yazo yana roƙo annabi da ya kalle shi sai ya ce mi ka mallaka a duniya ce babu komi daga a gidansa sai randarsa sai bargonsa annabi ya ce je ka kawo su da ya je ya kawo annabi ya ce wa zai sai wannan wani a gurin ya ce ya saya dirhami biyu annabi ya ce wa zai kara wani ya ce ya saya dirhami hudu annabi ya ce kawo ya siyar annabi ya ce dirhami biyu je ka siyo gatari a kasuwa ce dirhami biyu kuma je ka cefa nan gidanka da ya zo ya kawo gatarin annabi sassalin ya yi masa addu'ar Allah ya sa masa albarka ya ce ka tafi kan ganka sai bayan sati biyu ma'ana je ka jeji saro ice ɗauro shi tafo da shi sai shi bayan sati biyu mutumin na ya dawo bayan kullum sai ya ce fanan gidansa da ajiyayyun kuɗi da ya tafo da su yana ajiyewa kun ga kenan annabi haka ya magani ragwanta mu daidai lokacin da ka gama digiri kana jin haushin baffaninka da kawunan kawai sun ƙi sama maka aiki kuma ga ƙarfi a jikinka ga sana iri iri ga ka je ka samu wani angonku tiles yake yi pop yake yi fenti yake mi yake ka ce na gama digiri fa yanzu ba ta aiki ake ba za ka ɗauke ni yaro in ya ɗauke ka yaro kuna tafiya an gane ba aibi ba ne a ganka dukun dukun wacce kake nema ta ganka da datti ba aibi ba ne saboda in ta ganka da datti ya daga ina ka ce mun tafi nemo abin da za mu riƙe ku shikenan wallah amma ragwanta irin wannan ka gama digiri ka zo ka zauna kana jiran wa dubu ɗari kake jira a wata mi za ta maka ka motsa ƙwaƙwalwarka Allah ya baka ƙarfi ya baka tunani ta zamo digiri wayewa ta baka a rayuwa la'alla in ka zage da wannan digiri da experience da ka samu na karatu sai ka ga duk sana'ar da ka shiga ka bambanta akan wanda bai digirin ba haka sai ka samu wayewa sai ka samu karsashi da abubuwa da yawa amma matasa gaba ɗaya kawai duk an gama digiri ana zaune ga can kuma jeji ana ta buga kuɗi yara ƙanana suna sayan boxer saboda sun shiga jeji sun bugo kuɗi kai kuma kana nan kana jin haushin duk bafaninka da kawunanka to wannan aljubun kenan mutum ya zama rago yawa annabi yana neman tsarin Allah daga ragwantaka shi yasa tarihin sahabbai ba ragwaye bane suna tafiya daga ƙasa kaza zuwa kaza me suke zuwa yi nema yawa a kowane fage fagen neman kuɗi ba ragwaye bane fagen jihadi su ma ba mi bane ba ragwaye bane fagen da'awa ba ragwaye bane ba su da ragwanta a hidimarsu to amma mu kun ga duk cutar al'ajaz wal kasal ta kama mutane sai dai Allah ya shirye mu طيب حديث ده زعما تاشي عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال daga Mu'az Allah ya kara mishi yadda shi annabi sassan ya rike hannunsa sai ya ce ya Mu'az ya Mu'az wallahi inni la uhibbuk ya ce ya Mu'az na rantse da Allah ina son ka an gane wannan sahabi wani irin matsayi ke da shi a wajen annabi sassan annabi ya rike hannun shi ya ce ina son ka fa qala sai annabi ya ce usika ya Mu'az ina maka wasiya ya mu'ab la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul kada ka bar bayan kowace sallah baka ce Allahumma a'inni ala zikrik wa shukrik wa husni ibadatik kun ga soyayya yana son shi to ga ya bashi abin da kuma me zai zama masa guziri zuwa gidan lahirin shi ina addu'a bayan sallah Allahumma a'inni ala zikrik wa ala shukrik wa ala husni ibadatik wannan hadisi kuma yana nuna cewa halastin in kana son mutum ka faɗa mishi yawwa sannan kuma da yana kudaitarwa akan soyayya dan Allah yawwa ya zama akwai soyayya dan Allah wannan mu'az din kuma shine annabi sallallahu kun sai tura shi ambasadan sa zuwa ga kasar me kasar Yemen yawwa lokacin da zai tura shi Yemen kuma mu'az yana kan abin hawa annabi ya biyo shi a kafa yana tafiya har ya ce da shi ya mu'az innaka asa Allah talqani ba'da ami hada ya ce ma mu'az mai yiwa fa daga shekaran ba za ka ƙara kallona ba mu'azu ya fashe da kuka saboda ya san annabi yana mishi ban kwana haka ko ya faru mu'azu yana yana yana yemen annabi sallallahu Allah ta'ala ya mishi rasuwa an gane dan haka dai kun ga annabi sallallahu ya koyar da shi cewa Allah kana faɗan bayan sallah Allahumma a'inna ala zikrik wa shukrik wa husni ibadatik عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دقى أبو هريرة ألا قال مش داكي شو النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع إذا لينكو يتهيا يا جماعة تو يني مسأل وبنجي دقى أبو بوا غدا هدو اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم يعني مسأل وبنجي دقى عذاب الوتر جهنم سود إن عذابها كان غرامة إنها ساءت مستقرا ومقامة yawwa wuta dinnan da kuke gani annabi sallallahu ya ce za a zo da wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya a masa tsomi a tambaye shi ya san daɗi ya ce bai san shi ba sannan mai wuta dinnan da sama rufin samanta da tiles din cikinta da bargonta du da wuta aka yi shi sannan ruwan shan yan wuta da abincinsu in sun kawo shi baki fuskar su kwabewa take ta zuba dole sai sun sha in sun sha uwar hanjinsu gaba ɗaya za ta zubo ta duburansu da wuta azabar ta ba ta da daɗi shi yasa mutum ya nemi tsarin ubangiji daga wuta Allah ta'ala ya tsare mu daga azabar wutar jahannama wa min azabil qabr sannan wato mutum ya nemi tsari daga azabar kabari kun wannan ma yana tabbatarwa abinda muke karanta a littafai na aqida shin akwai imani da akwai azabar kabari ko wa min fitnatil mahya wal mamat sannan mutum ya nemi tsari daga fitinar rayuwa da mutuwa fitinar rayuwa shine abin da muke ciki dinnan kun gane mutum ya fitini da kuɗi mutum ya fitini da mata mutum ya fitini da abubuwa juna sha'awa kun wannan fitina ne a rayuwa yawal mama da fitinar mutuwa mutuwa ma tana ɗauke da fitintunu wa min sharri fitnatul masih dajjal da kuma sharrin fitnar wato ainihin mai shafaffen ido din nan ad-dajjal wannan muslim ya rawaito wannan hadisi kun ga wannan duka tabbatarwa yake irin fitintunu da dan adam yake yake kai kawo ciki walahira akwai fitinar wutar jahannama wannan duniya akwai fitinar rayuwa da mutuwa akwai fitinar dujal in an mutu kuma ga fitinar kabari kun ga fitin tuno ne wani ali na radiyallahu an ko kuma kafin na akwai kari a wani riwayan aisha take cewa yana neman tsari kuma min al-maghram wal ma'sa annabi yana neman tsari daga bashi da abin da zai kai shiga aikata sabo yau shi ma bashi fituna ne masifa ne shi yasa mutum yana neman tsarin ubangi daga bashi in bashi ya maka yawa in ka hau a caba sai ka rasa ta lungun da zaka bi so da duk layin da ka ba akwai jagwal a kanka to kun ga mutum yana neman tsarin ubangiji daga bashi bashi fituna ne kuma sa mutum ba zai san yaushe ya tara bashin ba salari ne da kai na dubu hamsin ko dubu ɗari matan ka biyu ka sha biyar sai ka kashe tunaninka ka daskarar da kwakwalwarka ka ce kai Allah yi ka talaka ne kawai a haka za ka zauna don haka ka ringa cin bashin kayan abinci ka ringa kaza kuma Allah ya baka ƴaƴa maza ƙarti guda biyar ko shida ko bakwai wai kai da su duk kurin gumi kaddara saboda tsabar daskarewar tunani wallahi wallahi in Allah ya baka ƙarfi ya baka ƴaƴa Allah ya baka arziki wallahi duk abin da kuka sa a gaba na nema kuka tsarkake sai Allah ya sa muku albarka to amma kai da su duk kun zo kun zauna kun ce ku talakawa ne dama tsarin talakawa Allah ya iyo ku kuma ba haka bane ba jarraba ne ma za ta yi ƴaƴa biyar shidan nan raba su ka ga kai na je ka koyi bakanikanci kai na je ka koyo kaza abu kaza in Allah ya sa musu albarka shekara uku hudu biyar sai kaga sun daina cin abinci a gidan kun ga nauyin gidan ya ragu tun daga nan in an ƙara turawa sai ka ga in za su dawo sai sun ɗan tafo da ɗan kayan miya wani ma ɗan dafo mamansa da babansa indomi daga nan an fara canjawa to amma tunani ya daskare mutane sun daskare yawa kawai an dosar da tunanin a guri ɗaya yaran ka biyar kai ma ga kanan ga mata hudu amma dukka ka zo da girman ka kana roƙo kana cewa da Allah yau fa gidan ba sai ku taimake ta za a taimake ka shekaran ka hamsin ‘ya'yanka dukka ba ɗan shekara arba'in lala a tashi a canza tunani an canza tunani ɗin nan da iyayenmu can kakanni sun yi ‘ya'ya arba'in mata hudu ba sa roƙo wannan yaran arziki suka ɗauke su ba tsiya ba ta haka an raba kowa hanyar da zai je nemo arziki kuma kowa in ya je akwai yadda Allah ya sa masa arzikinsa tunaninmu fa ba daidai ba ne ko ba gane ba وعن علي رضي الله عنه قال دقى علي الله قال مش يرداك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة النبي أكسن إن يسأي زواغ صلى يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم أبنى الشدي كيف دات أكان تهيان صدقما سلم شين يشي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت تكون جوانا ذكر شما النبي أنا إنسان لوك شندمي يغا متهيا دا أدو إن كافن يسلم أسي وانا ذكري وعن عائشة رضي الله عنها قالت دقى عائشة الله قال عمت إذا تكيشوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده annabi yana yawaita faɗi a cikin ruku'insa da sujjadansa subhanaka allahumma rabbana bihamdik allahumma ghafirli an gane annabi yana yawaita faɗan wannan yaushe ya fara faɗan wannan lokacin da Allah ya saukar da idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba to sai annabi sun ya lazamci faɗin subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli riko da umarnin Allah ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده sannan daga Aisha Allah ƙara mata idan take shi Annabi sallallahu ya kasance yana yawan faɗa ko yana faɗa cikin rukunin shi da sujjadan shi subuhun quddusun rabbul malaikati wa ruh kun ga kenan wannan yana maka nuni akan wannan zikirorin ruku'i da sujjada ba ɗaya bane ko can ga can subhanaka allahumma rabbana bihamdika allahumma ighfir nan kuma gashi yana faɗin subuhun qudusun rabbul malaikati wa ruh kun ga kuma du'a ruku'i da sujjada wancan kenan ka iya yin subhanaka allahumma bihamdik allahumma ighfir li ruku'i da kuma sujjada kuma ka iya ruku'in ka subuhun qudusun rabbul malaikati wa ruh haka sujjadan ka kuma ka iya faɗin wancan zikiri da yafi shahara a bakin mutane shine subhanallahi wa bihamdihi a cikin subhana rabbiyal azim kenan ko a cikin ruku'i subhana rabbiyal a'la kuma a cikin me cikin sujjada wa an ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qal annabi ya ce daga abla dan abbas yake cewa annabi sallallahu alaihi ya ce fa amma ruku' fa'azzimu fihi rabb azza wa jal amma a ruku'i to ku girmama ubangiji ta'ala ta hanyar yin zikirori da na koyar da ku wa amma sujud amma sujjada bayan kun yi zikirorin da na koyar da ku fashtahidu fi du'a to ku dagiya wajen yin addu'a fa qaminun an yustajabu lakum akwai tabbacin za a amsa muku kenan nan annabi sallallahu ya kwadaitar da kai me yawaita addu'a a sujjada to me yasa in damuwa ta tunkaro ka sai kai ta tunanin mutane baka fara tunanin ka je ka sanya goshinka a ƙasa ka koka wa Allah ba mutane yana da kyau yanzu a musu lakcoci kamar ashirin ko talatin akan addu'a ni ina ga mutane gaskiya suna da sakaci yanzu wajen yin addu'a haka ne ko iya ni nake wannan tunanin da yawa daga cikin mutane kafin faɗin matsala ta tunkaro ka kafin kowa sani a duniya ya kamata ka faɗa Allah to amma mutane haka suke in ta tunkaro sun kawai tunani ma suke a tsakanin su ina mafita take ma tukun ba san mafita tana wajen Allah ba to yana da kyau mutane ne a kwaɗaitar da su ladduban addu'a sharuɗan addu'a abin da ya shafi addu'a kuma wanda tarbiyya ce ta alkur'ani gaba ɗaya da ta koyar da mu kisar annabi adam kis ta koyar da mu tarbiyyar addu'a kisoshin annabi sosalin duk yanda ka karanta kowace gaba tarbiyya ce ta addu'a kafirai dubu goma sun tankaro shi bayan ya ɗauki matakan kariya kuma sai koma zuwa ga Allah ta hanyar mai addu'a lokacin da za a yi yakin badar kowa yana bacci ban da shi tashi da daddare yana daga hannu ya kai matukar da bargonsa da yake kafaɗan shi yana faɗo abubakar ne yake ɗauka ya dawo masa da shi total saranda yana daga hannu yana ta faɗawa Allah Allah ga ƴan sahabbai ba su da yawa Allah ka taimake ni Allah alƙawarin da gamin ka cika mu to amma mutane yanzu muna da karancin addu'a kuma abin takaicin shine waɗanda ba mu ba ina nufin kiristoci da wai sai kaga sun fi da yawa daga cikin mu cikin addu'a yawaita addu'a su da kan ƙarya suke wata ran zan tafi dutse na shiga mota da wasu kiristoci tun daga nan cikin azare har dutse addu'a suke a mota ce wallahi wannan da addinin musulunci suke suke wannan addu'a da sun ga amsa saboda a ce kai tafi at least ta awa guda tun da ka shiga addu'a suke kawai zaka ji ta gefa su uku ne wannan ta ce in the name of Jesus why why why why ame ame ame in tai tai sai ka ji wata ta karba wannan ni cewa na ce koya mana yayi ga duk da dama eh addinin ya koyar da mu amma wannan wata tarbiyya ce da ya kamata mutane su iya sanin cewa annabi su sanya ce daga cikin waɗanda ake amsa addu'an su akwai matafi to kana kan hanyar tafiyan bulaguro kamata ka yawaita addu'a bashi ake bin ka ka yawaita addu'a Allah bashin nan ka sa iya biya Allah kaza Allah kaza Allah kaza in aikin ma kake so da digirin a hanyar kai ta faɗa Allah sai Allah ne aiki nake so da digirin nan kai ta faɗa dan haka tarbiyan addu'a abu ne da yake da muhimmanci kun ji annabi sassan ya ce a sujada ka yawaita mi ka yawaita addu'a ɗaya daga cikin malaman ina ji ya ce ya je Saudiya sai ya ga wani a Makka ya sanya goshinsa a ƙasa ya ce sai da suka gama duk na filfilinsu bai ɗago goshinsa ba ya ce ya fi minti talatin goshinsa yana ƙasa don Allah wannan babu tabbacin za a amsa masa minti talatin yana faɗawa Allah yana cewa kaza kaza kaza kaza kaza wanda za ka samu zuciyarsa ta ta'allaka gawaye ne ga Allah sannan Allah yana amsa addu'a akwai kissan da na ji na manta yana in ji ta wani malami ya ce wani ya ji a masallaci yana ta addu'a Allah ya ba shi kuɗi ya kaza sai wani alhaji a gefe ya kira shi ya kai shi mall ya ba shi kayan abinci ya ba shi da kuɗi ya ce ranar barwarsa duk lokacin da ya buƙaci wani abu kuma ya kira shi ya ce ba zai kira shi ba ya ce ai da buƙatar tasa ta taso Allah ya faɗa kuma ya turo masa wani ya ce don haka in ta ƙara tunkaro shi Allah zai ƙara faɗa Allah ku je ƙi ne to mu ba mu da babu babu addu'a yana da kyau mutum ya koyi addu'a ka koyi zama kawai da waren juma'a bayan la'asar dab da faɗo rana annabi ya ce ana amsa addu'ar bawa ka koyi wannan zama kai addu'a da ran laraba tsakanin azhar da la'asar shi ma lokaci ne da ake amsa addu'a kamar yadda ya zo a hadisin jabir dan abdullah shi ma kana zama kana kana addu'a a sujjada lokaci ne da Allah yake amsa addu'a kana zama kana addu'a in kana azumi lokaci ne da Allah yake amsa addu'a in kai azumi tsawon yinin kai ta yin addu'a in ka zo shan ruwa lokaci ne da Allah yake amsa addu'a kana addu'a wallahi ba abin da ya gagara Allah in kana addu'a an gane Allah sai kai ka gunda baka zato in ka roƙe shi Allah ya samu dace طيب وانا ابي مقال حديثي ديكو وانا ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال daga Abu Hurairah Allah ya kara mishi dace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid wato mafi kusancin da bawa wato lokacin da bawa yake kasancewa mafi kusanci da ubangijinsa ko shine yayin da yake sujjada fa akthiru du'a annabi ya ce to ku yawaita addu'a nan kusanci ba yana nuna Allah yana ko ina bane a yana Allah yana sama al'arshin sai ya daukaka akan al'arshin sai yana saman sammai an gane to amma da'ad da kake zamowa kafi kusanci da Allah shine lokacin da ka sanya goshinka a ina a sujjada ka sanya goshinka a ƙasa yawa saboda goshi yana da falala da daraja fuska to a ce ka sanya ta a kashi to annabi sallallahu ya ce kana kusa da ubangijinka wannan yana sa kai kusanci da ubangijinka dan haka me fa akthiru du'a annabi ya ce ku yawaita me ku yawaita addu'a to in sallar nafila ce kar kawai ka yi ta kaf kaf kawai ka sa ka dago ka sa ka dago kuma ga bashi zai halakar da kai a'a in ka sa goshin kar ka dago sai ka faɗa Allah cewar Allah daga cikin matsaloli na akwai me bashi ya mun yawa Allah Allah ka biya mun kun gane kuwa yawa duk abin da ya sha maka gaba in ka sa goshin naka tunda annabi ya ce fa aksiru du'a fa qaminun an yustajabu lakum ko to in ka sa ba wai kana sawa ka dago ba a in ka sa goshin ka tsaya ka faɗa wa Allah ka ce Allah gashi gashi gashi annabi ne ya faɗa ce fa aksiru du'a ku yawaita mi ku yawaita addu'a umarni yake maka Allah ya sa mu dace haka waɗannan dukkan hadisai ne da suke koyar da mu tarbiyya na addu'a da kuma zikirori lazumta su mu yawaita wallahi in muka lazumci addu'a za mu samu sauki a lamuran mu an gane za mu samu sauki mu koyi addu'a wallahi tarbiyyan addu'a nan da yawa an batta da yawa daga cikin mutane ɗaliban ilimi yanzu haka akwai wanda malami ne mai addini amma wallahi in matsala ta tunkaro shi kawai tunani yake wa zai je ya samu ya roƙa kuma ya bar Allah kan da aka roƙe shi cikin mutunci la tas'alanna bunayya adam hajatun wa saril ladhi abwabuhu la tuhjabu والرب يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب yace la tas'alana bunayya adam hajatan kada ka je kana roƙon dan adam wata bukata wasal allazi abwabuhu la tuhjabu kana roƙon da kofofinsa ba a rufe su shine Allah farrabu yaghdabu in tarakta su'alahu Allah in baka roƙon sa fishi yake da kai wa bunayya adam hina yus'alu yaghdabu shi kuma da lokacin da kake tambayan sa lokacin ne zai fushi da kai Allah an baka tambayan sa zai fushi da kai shi kuma adam lokacin da kake tambayan sa ne zai mi kenan Allah yana so kana roƙon sa shi yasa ma yace ud'uni an gane astajib lakum yawa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an was'alu Allah min fadli yawa ud'u rabbakum to duk waɗannan suna kwadaitar da kai ne ka roƙi Allah dan haka mu koyi addu'a Allah ta'ala ya biya mana bukatunmu na da kai baki da kuma ya yi mana damuwoyin mu baki da طيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم sana karfe nawa ne mun kimi littafin can yanzu na muna cinye lokacin ka